إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته shi gaba da karatunmu na wannan littafi mai albarka sufata salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila taslimika annaka taraha yau shi da darasin mu na tara insha Allah yau muna ranar laraba ne bakwai ga watan Allah al-Muharram hijira ma bi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu da shekara 447 muna fatan ubangiji ta'ala ya dace da mu yawwa Allah ya ji kan malam Nasiruddin Albani Allah ya mashi rahama wannan littafi mai albarka ya ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam ta fuskar ibada musamman ibada mafi girma ce sallah ya karanta da mu ga yadda yake yin ta ga yadda yake yin ta dan mu yi koyi da shi saboda ya ce sallu kama ra'aytumuni musalli ku yi sallah kamar yadda ko ga ina yi haka yau inda za mu tashi ne alqira'atu fi sunnatul fajr karatun da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi a sallar da ake kiranta sunnatul fajari wata sallah ce raka'atayil fajari ko rakawai guda biyu wanda ake yi bayan alfajir ya fito wanda suna daga cikin arragayib na filfilin da manzon Allah baya barinsu ko a bulaguro sallallahu alaihi wasallam kuma saboda falalata annabi ya ce in samu in yi sallar ka a taila fajar ya yi a bada duk abin da rana ta fita kanshi duk abin da rana ta fita kanshi ta wuce a hada gaba daya a aji a gefe guda a ce to wanne ka zaɓa da sallar ka a taila fajar manzala ce to zai so ya sallaci da ka a taila fajar ya bar wannan abin da rana ta fita kanshi ta wuce saboda farlar wannan sallah mai albarka shi yasa wato annabi sallallahu alaihi wasallam baya barin wannan nafila koda a cikin bulaguro akwai nafilin da yana bulaguro yakan barin su amma rakatul fajr yakan dawama akanta ko a gida ko a bulaguro alaihi salatu wassalam da haka kuma mu yi kokari mu rike wuta kar mu bari ta rika barin mu ah shi yasa dan uwa rayuwa tana albarka a lokacin da mutum ya kokarin kiyayewa sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam to malam yace wa amma qira'atuhu fi rak'atay sunnatul fajr wannan kabe wanda iyaye budu shi karatun da manzo sallallahu alaihi wasallam yake yi a rakawoyi guda biyu na rak'atay al-fajr ko sunnatul fajr sunna al-fajr fakarat kafifatan jiddan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta kasance yana yin ta ne cikin gaggawa kamar yana yin ta cikin sassautawa nan da nan ba wata sallar da ake ganin annabi yana gaggauta yin ta kamar ita hatta inna aisha radiyallahu anha kanat taqul hal qara'ta fiha bi ummul kitab na aisha tana kiyayewa aikin da manzo Allah yake yi tana sa ido sosai da aka ta zamanto dakto ce a cikin addini dakta ce a likitanci dakta ce a bangare daban-daban saboda tana kokarin gane yaya manzan Allah yake yin sha'ani kaza da kaza to irin yadda ta yana gaggauta rakatul fajr sai take tambayar sa hal qara'ta fiha bi ummul kitab wai kana karanta fatiha mako a cikin ta ita sai ta ga kaman ma baya karanta fatiha irin yadda ke gaugawar zuwa ruku radiyallahu ta'ala anha annabi ya tabbata mata da yana karanta ba wa kana ayanan wani lokacin ya karawo badal fatiha fil ula bayan ya karanta fatiha a raka farko yake karanta aya ko in ce ayoyi na cikin sura ta biyu wacce sura ta biyu a suratul baqara aya ta lamba 136 wani lokacin ita ce karanta wata aya ce qulu amanna billahi wama unzila ila ilayna wama unzila ila akhir al-aya malan yace har zuwa ƙarshen aya sura mai lamba biyu aya ta ɗari da talatin da shida in ce kulu amanna billah wa ma'udula ilaina malam yace ila akiril aya har zuwa ƙarshen aya a raka'ar farko ta raka'atay alfajar wata rana manzon Allah yana karanta wannan sallallahu alaihi wasallam sannan idan ya zo raka'a ta biyu sai ya karanta cikin sura ta uku aya mai lamba 64 ita ce kuriya alal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na abu da illallah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakiza ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawlafu ila akhir al-aya shi ba yana karanta wannan aya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa rubbama qara badalaha wani lokacin kuma sunna kenan yau ayi wannan gobe ayi wannan sai ka kana samun dandano cikin ibada kana jin dadi da nishadi cikin ibada wani lokacin sai ya canza ba wai ne zai karanta ba sai ya koma sura mai lamba 23 ya karanta aya ta 52 wata sura ce mai lamba 23 ha ina azramomi sura mai lamba ba kamar da za mu ji ba suratul muminun a nan kuma suka koma aya mai lamba 52 falamma hasa isa bin malkufura wannan cikin suratul muminun ne? kudi ba فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وشهد بأننا إلى آخر الآية ها yana a wajen lambar da ya yi abin kusurin ba ta kai ashirin da uku ba waya da ya karau wani lokacin kuma idan ya zo duk wata sallah muke magana rakatai alfajar idan ya karanta fati a rakar farko sai ya karanta sura mai ramba 109 mai aya guda shida uliya ayyuhal kafirun idan ka diba duk ayon da yake karantawa suna magana ne akan abin da ya shafi tauhidi da barin shirka ashe har karatuttukan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake darasi ne a raka a farko bayan fatiha karanta kuliya ayyuhal kafirun a raka ta biyu sai karanta sura mai lamba 120 112 ita suratul ikhlas qul huwallahu ahad haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake taccan zakaratukan da yake yi a rakatai da fajari mu ma haka muke ko kuma kullun dai muke yi sallu kama ra'aytumuni usalli umma mu rika yin haka mu ma mu riga koyi da manzon sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan ayyukan Abdullahi dan Umar ya daga cikin abin da ya samu darajar bishara da aljanna koyi da manzon Allah sallallahu sai da yaji manzon Allah ga yadda yake abu tun daga nan aiki ya samu shi in ya tashi haka kawai zai rike ko kuma sai mu karanta mu kabara mu je mu ci gaba da abin da muka saba ko na iyaye da kakanu galibi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ni'ima suratani huma ka madalla da wadannan surori biyu inji annabi sallallahu alaihi wa sami'a rajulan yaqra'u suratul ula fi rak'atul ula mazala yaji wani mutum yana karanta wannan sura ta farko a rak'a farko wata sura kenan sura mai lamba 112 qul ya ayyuhal kafirun a rak'a farko ta rak'atul fajr sai mazala yaji wani miji na karanta sai ce haza abdun amana billahi mana haza abdun amana bi rabbi ka wanga bawa ne wanda ya imani da ubangiji shi ashe karatunka da kake a cikin sallah na ibada shi kanshi zai iya tabbatar da matsayinka a wajen Allah ko mun mance da mutumin da limamin kuma shi duk surar da zai karanta sai karanta sai ya karanta kulhon lau ma mu suka yi cece ku ce ana ka yi zanga-zanga aka daga cikin liman daga yau mun gaji idan ka tashi karatu sai ka karanta wata sura kuma ka koma ta sura to ka zaɓi ɗaya ko dai ka dawo ma a wannan wanda kake son wanda kullum kake karanta ko kuma kare karanta watanta ya ce abu mai sauki in kuna so in ja ku a haka in kuna son barin ku limancin amma abin da nan da ke yi ni ba zan bari ba saboda yana yi akan aƙida da yaƙini su kuma so ga shi ya fi cancanta ya ba da sallah saboda adalci irin sabon manzana ta shi ke na jamuje suka yi haƙuri ko aga inda haka muke da an ci gaba mu zama masu adalci a juna in ka san wani ya cancanta ba shi ya ja wannan kuskuren shi iya haƙuri da shi abin ba haka ba ne sai mu kyale shi ma gama shi da manzo Allah sai ran da manzo Allah ya zo a ranar asabar da yake kaiwa ziyara wannan masallacin kuba suka ce ya ma'aikin Allah ga limamin mu nan kullum in zai ja mu sallah sai ya karanta suratul ikhlas da ko ya karanta wata sura ko in ya karanta sura Allah sai ya karanta ikhlas mun ce ko ya karanta ɗayan ya haƙura da ɗaya shi kuma ce sai dai ya bar mana limanci in ba haka zai ja mu ba mu kuma mun ga ya fitancanta ya ja mu sai manzo sai ce kai mi yasa ba za ka bi shawarar da mutanenka suke ce ba yace ba zan mu ba yi me yasa sai ka karanta yace saboda ni ina son ta ne sura ce take burge ni sai yace hubuka iyaha yadkhulukal janna to wannan san ku da kake mata ya shiga da ke aljanna tuni tuni an bashi aljanna saboda kawai san da yake wasu da karanta ta a cikin sallah da yake yi akwai na biyu shi kuma an nuna shi abin da jagora tafiyar yaƙi har aka je aka zo shi ma duk inda zai karanta duk suna zai karanta sai ya kaso ta da ikilas shi ma da suka zo suka kara manzala ce kun tambaye shi ne ka ganta manzala tambaye shi da kan shi ko wanda kuma ce ya kun tambaye shi me yasa yake haka ta abu tambaye shi ta ku tambaye shi mana ya kai liman wai me yasa kake haka yace ni ina tsaranin santa ne li anna sifatur rahman saboda ta sura ce dukkanta ba zancen kowa ba labarin kowa siffofin ubangiji mai rahama ne ciki shi yasa nake kauranta shi ma annabi ce sanda kake mata ya kai ka ina aljanna kaga wannan karanta suratul kafirun da yayi a raka'ar farko sai manzo Allah ya ba shi ce haza abdul amana bi rabbi kaga wannan bawa ne wanda ya yi imani da ubangiji shi wannan ba ya da dan Allah da imani da manzo Allah ya tabbatar da cewa sai kore shi ثم قرأ سورة الثانية في ركعات أخرى سيكرنت سورة تبيو وتسورة تبيو سورة من لما تريد دشابي سورة إخلاص كو دي دو ركع بيو تبيو سيكرنت تسيما ذلك هذا عبد عرف ربه كاسم wannan bawa wannan bawa ne wanda ya san ubangiji shi karatun shi na sallah yasa aka tabbatar da shi ya yarda da ubangijinsa kuma ya san ubangijin shi ashe mu'amalarka da alkur'ani tana iya bayyana da matsayinka a wajen Allah wata sura kake kauna wata sura ka tsaya tsayin da kake karanta ta saboda imaninka da Allah wata sura kake karanta ta kana kauna saboda san san da kake a ubangijinka subhanahu wataala wannan shine abin da malam ya koro a cikin wannan bayani akan abin da ya shafi abin da manzo Allah ke karantawa a cikin sallar rak'atayil fajr wanda ya kamata ‘yan uwa mai riko da ita manzan Allah yana riko da wannan rikoyin guda biyu ya ce tana daga cikin arragayib abin kauna abin so abin kwaɗayin musulmi kullum ya rika yi shi sama da za ka zo masallaci liman ya zo an barka ita ana ga masallata shi ka kawo ta kai tsaye ka tashi ka zo da ita yasa wani daga cikin magabata ya ga wani yana yin rika talafajar sai da yawa shi ba biyu ya tsaya ba ya yi biyu ya salame da ya kare ce malam me ya kai ya ce da katar fajir ya ce a ba haka manzala ce to ka ji ku ko? sallar ma yau kana tsammanin allah zai mana azaba saboda na yi sallah ka ji ba hujja irin ta dan bidiya ya ce eh allah ba zai maka azaba ba saboda ka sallah amma zai maka azaba saboda ka saba annabi a wajen sallah eh mana ai ba haka ba manzo Allah biyu yake yi kai ka wajen hudu ko shida zai maka azaba ne saboda sabawa annabi da kai ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ورسله جهنم وساعد masira yace duk wanda ya saba wa manzo a cikin ayyukan da yake na ibada bayan gaskiya ta bayyana gare shi gashi an gama bi yake yi ko kaba wata hanya ba hanyar da mu'minai suka bi ba shine koyi da manzon Allah Allah zai juyar da kai na inda ka juya kuma ya saka cikin wata jahannama shi kaga Allah zai maka azaba saboda ka saba annabi a wajen ibada wala ka mi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin dukkan nau'in ibada wannan ne zai samu sami yardar Allah subhanahu wataala na'am eh kowanne da bane idan ka zo alfijir ya keto ba kai ta yatar masjid ba sai ka hada su a daya idan kai raka'a ta alfijiri ta biya maka bashin tahiyatul masjid kuma ka samu raka'a ta alfijiri amma in ka zo alfijir bai keto ba ita hitar masjid ka zauna kana ji ladan yayi kiran sallar da ke nuna alfijir ya keto sawun a salatu ne ko kuma wanne ne wanda da ke bayyana yana yin shi ne lokacin to sai ka tashi ka kawo ta ko kuma ba ba yi kiran sallar ka gane yanzu alfijir ya keto sai ka tashi ka yi wuta amma in ka zo ya riga ya keto to ita ta dauke maka waccan tahiyatul masjid kamar yadda in ka zo an tada iqama to iqama ta dauke maka tahiyatul masjid kawai zaka shiga sallah ne idan hukki mata sala fala salata illa maktuba da an ce kada kawo mata salatu duk wata sallar da mutum yake babu ita ba ya kayan sallama ba ba bukatar sallama wannan sallama zalla ce babu ita kawai sai ka bari ka shiga sahu in dai an tada kama duk wata nafilar da mutum yake yi wasu malaman sun ce in ka raka a ɗaya ka ƙara su ta ɗayan wasu sun ce amma duk wanda bai inganta ba kawai magana mafi gaskiya inda ka ji an tada kama duk nafilar ba rana kake so ba to niyyatul mu'min khairu min amali eh niyyar mutum mai imani ta kuma aikin shi shi Allah mawadaci ne yana da ba irin mu bane zai baka ladar ka bari kai tsaye ka shiga sallah ta farilla ta wajibi wanda aka wa ikama yanzu zamu shiga bayani da malam ya koyo akan salatu zuhur mi manzon Allah yake karantawa idan ya zo sallar azhar Allah ya saka malamai da alkhairi wanda duk abin da manzo Allah yake basu bari bai hirsa ga mana ga yanda yake kuma kalkashin dalilai da hujjoji da nasosi suka tato suka dora mana shi don mu samu sauki wa kana sallallahu alaihi wasallam ya karahu fi rak'atayn al-ulayayn bi fatihatil kitabi wa suratayn wa yatulu fil ula ma la yatulu fil saniya wannan malam ya dauko wannan bayani a cikin sahihil bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zo sallar azhar bayan karatun fatiha yana karanta surori guda biyu a rakawai guda biyu na harko an gane kuma wa ya tsulu fil'ula yana tsawaita karatun a raka'ar farko irin tsawaita wadda ba ita yake a raka'a ta biyu ba kenan sunna ne idan ka zo sallar azhar karatun da za ka yi a raka'ar farko ya fi tsawo akan na raka'a ta biyu za mu ji ba wani dan jarida sahabi da ya ruwaito yadda abin yake a gaba insha Allah wa kana ahyanan yatilaha hatta annahu kana salatu zuhr taqam wa yadhhabu zahibun ila al-baqi fa yaqda hajatahu thumma yati manzilahu thumma yatawadda thumma yati wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi rak'atil ula mimma yatulha kaga ya subbanto mana ko ya lakanto mana yadda abin ba yake yace wani lokacin manzo Allah yana tsawaita sallar nan ta azhar hal yace idan an tsaye da iqama an tada iqama sallar azhar dayan mu zai iya fita ya je bakiya ai san bakiya ko makabarta ce a yanzu inda ake binne mutane da yawa daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suna nan wasu daga cikin matan manzo Allah suna nan irin su Imam Malik din aka binne su nan dai babbar makabaranta ta madina sai ake ce baki a lokacin kamar daji ne wani guri ne mai rukuki wanda ka iya zuwa ka sheka tsugunna to ana iya tada ya kama kana zamne ka dauki buta ka je baki ka tsugunna ka biya bukatar ka an san biyan bukata ko kuma ka dawo gidanka kai arwalla kuma ka zo masallaci har yanzu ba a yi baraka raka daya to kai dala da sahur mun ci daga ba wannan wa haye za a raka da yaki ai sahabbai malam Allah ya kara musu yarda shi yasa annabi ya ce da ɗayan ku zai ciyar da zinariya daidai giman dutsen hudu to shi ba zai kai mudu ɗaya nasu da suka bada ba daraja duk suna tsaye suna bin sallah mutum ya ji an tada ya kama kanar salatu zuhru ta kamu ya kasance akan tada ikamar sallar azhar fa yazhabu zahiban mai tafiya ya tashi ya tafi ilal baqi ya tafi baqi al gargal fa yuqda hajatuhu ya gama biyan bukatar shi suma yati manzuluhu ba daga nan bai arwala ya zo masallaci a ya koma gida suma ya tawadda sannan ya arwala a gidan suma yati kuma ya zo masallaci wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi rakatul ula manzo Allah har yanzu dai ranar a raka'a da ta farko ko ruku bai ba saboda yadda yake tsawaita ta me yasa yake haka sai yace wa kanu yazannuna annahu yuridu bi zalika an yadruka an-nasu rak'atul ula sun kasance suna tsammanin manzo Allah yana irin wannan tsawaitacce saboda kowanne mutum ya samu rak'a al-farko saboda ka sa aka barka rak'a daya ma a cikin jami'i kai asara an ce an samu zamanin magabata wanda aka barka rak'a daya ma sai an maka ta'aziya balle aka barka sallah gaba daya haka shin wurtar ruwa a kofar gida kada karbar ta'aziya kuma haka ba za ka dauki kullar ka zo mata aziya a gida saboda amurka sallah ko kai kanka za ka zaje kanka da kanka to manzo Allah yakan yi wannan ne saboda mutane su riki sallah raka alhurku ka tabar su ashe ma mu suna da haƙi akan limam yayi duk abin za su samu sallah shi sa da liman zai ruku ya rika jin takin tafiyar wasu abin da yafi kyau to ya ja ruku'un sosai har su zo su ma samu su yi ruku shi sa amma akwai masu kuskure a rama in mutum ya zo saboda tsabar gaugawa sai Allahu akbar sai ta to wace ce kai kabbarar farko ce ko kuma ta ruku ce to duk wanda wannan bai da sallah duk wanda wannan bai da mi bai saboda ya sa kabbarar harama dole ka tabbatar da kai Allahu akbar a tsaye yanzu kuma kaga liman bai bai dago ba sannan kuma sai ka ce Allahu akbar ta zuwa mi ta zuwa sujada ta zuwa ruku don kun san da mutum zai kabbarar ruku ma daga tsaye bai da sallah ko ita kanta kabbarar ruku in kai daga tsaye malamai sun ce bakar sallah to kai ka zo ka yi duka kuma ka tahi to wace ce in ta harama ce ina ta ruku in ta ruku'un ce babu kabarar harama to babu ita kuma ko da ma ta yiwu to baka da salatin da tsaye idan ana so taraka ka zuwa ruku'u ne Allahu ka tafi kenan an gane go ba za ka yi ta ba kana tsaye za ta raka ka zuwa ina karshen akbar ɗinka ka kama guwa sai subhanu rabbil azim subhanu ka ci gaba da abu dole sai mun kiyaye da yawa mutane suna wannan kisa idan ka ɗauki sallar isha'i sallah ce wanda tana nayi akan munafikai da haka manzo Allah yake tausaya al'umma sai kaga in ga mutane ba su taro ma sai jinkirta a dade idan kuma sun taru sai a ta ya ta da ya gama ayita amma mu yanzu mutun da ya zo in yaga yarta ya fara haka liman da zo ina yake ko na fila ba zai ba he da dai kowa ya dora kawa daya kan daya ne kamantar yana leko liman wanda malamai suna bidiya ne maka zo masallaci ka tsaya kawai ka zo fara nafila fara ka ta abin nan tahiyatul masjid idan an tada ya kama he ka bari in ka samu ka gama shikenan amma ga mutum ya tsaya da ta hango bai zo ba ha wannan imam yana bata mu da lokaci ba ta gani ko baya da kai ku tada mu sallah kawai balle musallatai irin namu ai kusan irin namu ko sai a hankali wallahi sai a hankali sai ka rasa ladar da zai kira sallah amma liman baya wuya balle ma sallar azhar da la'asar wani ma aka ce za mu je sallah ya ce a ya baka da mutum asabe ce ai wannan ma dan ba a karatu a cikinta a ce shi ne za mutane bai karatu ba eh magarin ba aka ce ya ce a ba kika za mu la'asar bai ce a wacce ma dan ba a karatu a cikinta kenan ba ta da wahala ba ta da wahala shi ita ake ba yi to ai bai san rayu bai san rayu ba tunda bai je makaranta ba kila kuma yana bin limami na bidiya ne bai taba ji ma ya dan bude bakin shi ya ji ba Allah dai ya sa mu gane mun ji dalilan da yasa manzo Allah ke tsawaitawa suna tsammanin yiridu a yi dukkan nasu da katul ula kamar yana son mutane sun riski wannan raka ta farko وكان يقرأ في كل في كل من ركعتين قدر 30 آية a kowace raka'a daga cikin raka'o'in guda biyu a sallar wani lokaci muke magana azhar yana karanta gwargwadon ayoyi guda talatin shi ne malar sai ba labar ya ce misalin alibilamin tanzil sautu sajada ko? sura mai lamba 22 mai aya 30 kuma tare da fatihawa ya ka fatiha ya ka sura mai aya 30 a raka'oyin harko na sallar azhar wa hayanan a wani lokacin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kana ya karau bi wa samai wa tsarin da wa samai zatul buruj da wallali za ya gasha wa nawha min as-sura da makamantan ire-iren wa'annan daga cikin surori daga buruji dai abin da ya kasa yakan yi sallar azhar da al'asr da su shi yasa kenan kan limami kullum ya zaman to kawai yana tsawaita mata da sallah in ya haka gaskiya ya ka matsala hallo kai zaman to kullum kai shafshaf ne eskuras surori yan gajeru wata rana dan rika ja wata rana kuma aimi a takaita balla ma ga kaga duk matasa ne kawai ka ja kayanka eh wana masu jini a jaka amma aka laka kaga ka gani wanda sun kwabbi ne ga kwanaki ga rashin lahiya wani ga diyaba bai rike fitsari kaga kazo kaza dogo su da ka samu matsala kuma kana iya aiki da yanayin mutanen yawan ɗaya daga cikin abin da ya sa manzo Allah ke gaggauta yi ruku'i ba tare da yayi niyyar gajartawa ba shine ya gano rashin lahiyar wani ko kuma shi bai da lahiya wa rubbama mafi yawa ma a cikin sallar azhar ko qara'a idza sham idza sama'un shaqat yana karanta idza sama'un shaqat shi annabi sallallahu alaihi wasallam wana wa da makamantan irin waɗannan surori wa kanu ya'rifuna qira'atahu fi zuhur wal asr sahabbai sukan gane wata sura manzon Allah ya karanta a sallar azhar wata sura ya karanta a sallar asr ta wata hanya bayan turabin liyatar ta hanyar daga suke gemun shi yana motsa a shekara toki haka shi wancan bai ga gemun limamin sai yana motsa ba shi yasa ya ce a waccan sallar ba dan ba karatu ko ba haka ba eh mana amma inda ya gane limamin su gemun su na aya ko da dai bai yi karatu ya san ana karatu to su bai suna gane manzon Allah yana karatu ne a sallar azhar da la'asar ta yadda gemun shi yake kai kawo yake motsawa sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar da zamu ji wani lokacin kuma yana dan jiyar da su wasu ayoyi limami a sallar azhar ko al'asr ka rika dan fito da wata aya guda haka a tsakiyar karatun ka har ma ma musu gane me yake karanta domin dalilin da yasa suka gane duka waɗannan surorin da aka zana ba gaya musu bai ji suka yi sun san qur'anin dama da ya ja wata aya daya ya bayyana mu sai su gane wannan alif lamun tanzilin ce ya karanta yau da ya ja wata ayal sai su gane yau wasa ma'i zatul buruj ya karanta da ya ja wata amma aka waye gari kai din din ne kawai ko ya dan bayyana mami zaka gane baka gane komi ya suranin ko wace baka san aya ba baka san ba ayar da ke cikin ta ba amma yanzu za a samu wannan ya samu ko wanda za a karanta sura bai san wata aya bai san wata sura take ana samu amma sai yan kadan ko to mu dage kai ya zama mu ne mu mu zama kamar sahabbai da suke gano ko ba haka ba mu dage mu zama da alaka da qur'ani alaka ta kud da kud muna yawan karanta shi dan ko kayi shi wa idan ka bar shi an samu matsala qira'atuhu sallallahu alaihi wasallam ayatin ba'd al-fatiha karatun da manzon Allah yake yi bayan karanta fatiha fi akirataini a cikin salloli biyu na ƙarshe ta wanda ce wata sabuwa wani shi tsammanin shi a su a raka'al ƙarshe ta la'asar ko ta azahar ko ta magariba ko ta isha ba a karatun sura ko to ana yi kuma suna ne wata rana ka rika yi mafi yawa da yana taƙaita ba a fatiha amma ba su ake kadawo ba a fatiha kaɗai kare karanto wata sura a rakawai na ƙarshe nake magana ba na farko ba su na farko da ma'ai mun ji a rakawoyin ƙarshe ana karanta waɗansu ayoyi na alkur'ani ko wata sura guda bayan karatun fatiha shi ne malam ya koro mana wa kana ya ja'alu raka'atayn al-akhiratayn akthar min al-awwalin abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan sanya rakawoyin nan na ƙarshe su ne mafi takaituwa mafi gajarta akan na farko wannan kawai shine zaka bambanta amma ba zaka je da karanta sura ba an gane ko kadarar nisif gwargwadon rabi kenan idan raka alfarko ya karanta aya talatin a rakawoyin biyu na ƙarshe za a gane ya yi ruku a gwargwadon ayoyi guda nawa to fatiha aya sha biyar ce aya da wuce ha to kenan kai karatun fata sai ka rubuta aya wata sura mai aya takwas ko sai ka yi zafarta saboda wannan sunan eh malai ta gurgudan kadarar nisab yace kadarar 15 aya sai wata shi tana zama a rakawoyin karshe guda biyun gurgudan karanta ayoyi guda 15 to in ka karanta fatiha kafa bakwai ce takwas kin mutsayawa zakai kai shiru karantawa zakai wa rubbama iktasala fihi ma arar fatiha amma mafi yawa ma a wasu lokutan yakan takaitawa ya karanta fatiha kadai a rakawoyin karshen wani lokacin ba aka sai an gane wani lokacin kenan ba da wama za ka karatun fatiha da kadai za ka yi a sura a rakawoyin karshe ba wata rana ka rika ɗora sura wata rana kuma sai ka yi sai ka takaita a karatun fatihar kadai wannan shine koyi da adam sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni to malahu nuna mana farke kaman ga manzon Allah yana yin sallah yasa aka ce sufatu salatin nabi min at-takbiri ila taslimi ka annaka ka annaka taraha irin yanda malam ya kwantar da hankalin shi ya zakulo yanda manzon Allah yake ne shi yasa aka ce kai ka ce kana kallon manzon Allah ne yake shi yasa yake nuna mana wannan Allah ta'ala ya ji kashi da rahama wujubi qira'atul fatiha fi kulli raka'a wajibcin karanta fatiha a kowace raka'a tare da cewa mun karanta a baya wanda bai iya karanta fatiha mai manzo Allah yace yi ha yayi mi yayi tasbihi to kai ka iya to da aka wajibi ce duk wanda zai iya karanta fatiha ya zama wajibi a gare shi ya karanta fatiha dan wajibi shi yasa malai ya kamana wajibcin karatun fatiha a kowace raka'a wa kada amara almasihu salatuhu bi qira'at annabi ya umarni wannan masihu sala da karanta fatiha fi kulli raka'atin a kowace raka'a ai su qala lahu yayin da manzo Allah ya ce mishi bada an amarahu bi qira'ati ya bi raka'atul ula bayan ya umarce shi karanta fatiha a raka'ar farko sannan sai ya ce mashi mi ya ce sun ma'afa'ar zalika fi salatika kullaha haka sallolinka duka halkar shi idan ka zo sai ka karanta ta wafi ruwaya ta a wata ruwaya ya ce karanta fatiha fi kulla rakata a kowace raka kenan ita fatiha wajibi ne shi yasa malamai suka ce in ya zama toka ka sa ce ta ma amma ka iya musamman a ce za ka limanci mutane to ko da sai ka rike qur'ani za ka karanto ta to ka rike karanto ta sannan kowa ya tsaya iya karatun fata shi yasa Allah ya saka ma malamai da shugabannin Saudiya da alkhairi sai ga a cikin masallatai an ware akwai wata jaliya da wadansu kungiyoyi aikin su kawai su gyara mutane karatun fatiha haka an je mahajjata akwai gurare wanda zaka zo sai ga mutum Allah ramma ne yana rubuta Qur'ani amma ana gyara mai fatiha yau bai iya bayani da yaran garin su ko ba haka ba haka ne Qur'ani ba da yaran garin muke karanta ba yanzu kizo kira ma kaga ilmir ya karanta da ba yal insha Allah haka ne daban ce fatiha ce ya ba fatiha da kaga ana au aku na hutun yake ce da insha Allah ne masa ya kha hayras yahu in ka je baka ne sai ka da yanda take karanta Qur'ani shi ma in ka je an sako ta shi ma haka to shi yasa sai ga mutum ya iya Qur'anin da kyau amma bai iya fatiha ba ana gyara masa yasa ba laifi bane ka je ka zauna kai ma a wannan majalisin ka iya karatun fatiha saboda ana so kowa in aka ce ba fatiha ba to sallah ta samu matsala yasa ya ce ka karanta haka za a karanta fatiha a kowace raka fi kullum raka'atin wa kana yasma'uhum al-ayata ahyana kamar yadda muka faɗi a baya annabi yana jiyar da sahabbansa waɗansu ayoyi a cikin karatun da yake a karatun da ba a bayyanawa a wasu lokuta sai jiyar da su waɗansu ayoyi gidan za ka iya fito da wata aya guda wani sai ta aina malam kamar ta kama ko ba ne wanda bai samu wannan hadisin ba ko ba haka ba da rana kawai yanzu ka gangaro da wata aya guda sai kai malam kamar ta kama mu fa ko ba ta kama a manzo Allah ne yake haka shi yake jiyar da sabai waɗansu ayoyi a wasu lokuta har su gane ma a ce sura kaza ya karanta saboda sun ji ayan nan da ya karanta tana cikin sura kaza to ashe yau sura kaza ya karanta ai wani malam da ranar da daddaren zaka yi karatun ka gama a gama sallah ta mishi sura ka yace shi bai sani ba wani kuma ya iya amma lokacin da aka karanta ne bayyana ya ta yi London ya ta yi China yana can yana ta lissahin duniya gashi gangan jikin fi sallah amma karbon fi salawat zuciya tana can rariya tana ta tunani da yawa idan muka gama karatun magariba ko karatun sallar magariba ko isha in ka tsare masallaci kace ba wani zai fita sai wadda sura da liman ya karanta wallahi diya za su fara ba wai dan musulmi ba busa nan kawai gangan jikin ne kawai a cikin sahu sun ta yawon duniya Allah saka mala Abdurrahman Hadar yace lokacin da ka tashi zuwa ga sallah ya tafi faɗi kalbaka min duniya wa mafiya zuciyarka gaba ɗaya ka kalkaɗe duk wani abin da ke cikin duniya da duniya gaba ɗaya washtagil bi maraqabati maulaka ka shagaltu da saduwa da ubangijinka wannan wanda kake sallah saboda shi da ka ce Allahu akbar to duk wani lissafi ka bar shi ba za a ce ba za ka yi wani tunani ba wai a wani tarihi da ake kawa na nasan ba hadisi ba ne wai manzo Allah ne ya ce aka ce dan ban ga hadisin ba ana faɗi ne wanda ya sana biyu wasu wasu ba za a bashi ɗaya daga cikin bargo guda biyu ɗaya ɗaya ba za a ambata ba tun da hadisin ba lallai ba da koya inganta ban ji malaman hadisi suna inganta shi ba sai ya ce ya iya sai da zo yana ta ya saki to bargon kowanne zan ɗauka a ciki wannan kamar ke nuna ba za ka iya sallah gaba ɗaya ba sai ɗan bai bujiro maka da wani abu na duniya amma dinin za a in yi bujiro ma sai ka hanka da shi in yi bujiro hallo sai ka tunkuɗe haka gwargwadon adadin nutsuwarka a cikin sallah gwargwadon yawan ladanka a wajen Allah shi yasa annabi ya ce waɗansu za su yi sallah ba su samun komai sai kashi tara a cikin goma wani zai samu kashi takwas a cikin goma wani zai samu kashi bakwai annaba ya ce wani zai samu kashi ɗaya a cikin goma wani ba zero zai tashi zero yana ga musallah ya ɗauka a jiha bai ita ya ba nutsuwa amma da zaka ce ka bashi kuɗi ya lissafa zai nutsu tsaf ɗaya biyu uku hudu iya gaba bai sai koma baya da sake da sake kudi nan zai nutsu amma wajen sallah yana ya yi ta karmatsawa kawai ba ala samu gyara wa kanu yasma'una minhu nigmatu bi sabbi ismi rabbikal ala wani lokacin suna jin sauti nigma kamar sautin manzon Allah yana bayyanar da wannan ayar sabbi ismi rabbikal ala aya mai lamba 87 ko wanda take da ayi guda 19 sukan ji annabi sallallahu alaihi wasallam sautin shi yana fito da wannan wannan sura a cikin sallolin da yake yi sallolin rana da kuma har a ta ga hadisul gashiya sura mai lamba 88 wanda take da aya guda 26 alaihi salatu wassalam kenan yakan dan bayyanar da waɗannan surorin ana jin su wa kana ahyanan yaqra'u bi wasama'i zatil buruj wani lokacin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wasama'i zatil buruj sura mai lamba 85 aya 22 da wasama'i wa tariq sura mai lamba 86 aya 17 da makamantar ire-iren su min sura daga surori wa yanin ya karo bi wallali za ya gasha wani lokacin yakan karanta sutul laili tura mai lamba 92 aya 21 da makamantar ire-irensu sai salatul asar mi annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa a sallar asar wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya karo fi ulayni bi fatihatul kitab wa surataini ita ma da irin nazar ko yakan karanta a rakawoyin farko na biyu fatiha da surori guda biyu wa yadulu fi ula ma la yadulu fi saniya idan yazo al-asr ma anan gurin ma yakan tsawaita sura a raka'ar farko irin yadda ba zai tsawaita kamar ta a raka'a ta biyu ba nan ma sahabban manzon Allah su suka ce wa kanu yadhunnuna anna yuridu bi zalika ayyadruka an-nasu raka lalle sun kasance suna tsammanin me yasa manzon Allah yake haka dan mutane su riski wannan raka'a ta farko kamar da yanda suke bayani a sallar azhar ko kenan shi ma kila ka iya daukan buta ka je ka yi tsarki ka yi abinka ka zo ka yi alwala ko ka same shi wa kana yakaro fi kulli minhuma kadar kamsa ashar aya amma waɗannan rakawoyi guda biyu na la'asar su yana karanta gurgudan aya goma sha biyar ne an gane ko a kadar nisu ma yakaro fi kulli min raka'atain ulayn fi zuhur rabin abin da yake karantawa a zahar na harko rabin da yake karanta a la'asar ta farko abin da yake karantawa a azahar na ƙarshe shi ne yake karanta a al'asar ta farko ai mun fahimci wannan ko sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kana yaj'alu rak'atayn al-akhiratayn akthar min al-awwalayn ita ma al-asr yakan sanya rak'o'in nan guda biyu na ƙarshe su kazanto su kasance su ne mafi takaituwa akan wa'inda yayi na farko al-asr din ba kadar nasufu huma kenan gwargwadon rabinsu to kaga a nan gurin kenan idan ya zo a sallar la'asar idan ya rakawai guda biyu misali in ya karanta aya mai aya sura mai aya goma sha biyar in ya zo karanta fatiha mai zai karanta sai karanta wata sura mai aya shida ko bakwai ko kamar kuliya ayyuhal kafirun kenan idan kana so ka kara sura bayan fatiha a rakawoyin la'asar na ƙarshe sai ka karanta sura wani take take sassiya kamar mai aya bakwai ko kuma guda shida wa kana ya karo fihi ma bi fatihatul kitabi malam yabe mai ta cewa kar umance da cewa fa yana fa karanta fatiha fa to ko ya kawo innan ƙari na surorin wa kana yasbahu ma ayatan hayanan haka idan yazo la'asar yana karatu yakan jiyar da sahabbansa ko wayanda suke bayan shi waɗansu ayoyi lokaci zuwa lokaci sai ka fito da su suna ji wa ya karo bi suratul lati zakarna fi fi salatu zuhr wani lokacin al'asr kin ma yakan karanta waɗansu surorin da aka riga aka ambata a baya ai dan malai ya takaita bayani ne ba sai ya jira kenan sai ka koma ka shayin baya sai ga me yake karantawa da ka gano to sai ka ce wa'innan surorin ba azhar suka takaita ba halla asar ma manzon Allah yana aiki da su kai ma suka ci gaba da yi ya saka ci gaba da yi salatul magarib liman zala yake karantawa a salar magaruba alaihi salatu wasalam wa kana sallallahu alaihi wasallam ya qara'u fi ayanan bi qisal mufassal hatta innahum kanu idza sallu ma'ahu wa sallama bihim in sarfa aduhu wa innahu la yabturu mawaqi nablihi adam sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yakan karanta surori takaitattu tsaka tsakiya hal ma wani lokacin wani zai zo ya sallah tare da manzon a masallacin Annabi Muhammad a gama sallama ya tashi koma gida yana tsinkayar inda kibe shi za ta fada an gane ka san su abin da suke amfani shi za su yi kwatance ko ka san yanzu da rana in ka ja kibiya ka harba kana ganin ta fada ko to kaga idan aka ce a yi sallar magariba kuma ka wuce ka ja kibiya ka harba ganin ta fada ai ka san duhu bai shiga ba saboda an yi sallar da wuri kuma an yi ta me a takaice mun fahimci wannan da wani lokacin haka yake takaita magariba da ya yi ta da wuri kuma ya takaita ta wakara fi safarin wata rana a bulaguro manzala ya karanta a sallar magariba wattin wa zaitun sura mai lamba 95 mai aya bakwai firakatun saniya a raka'a ta biyu wakana ayanan ya karo bi tsawalin mufassal wa ausatuhu wani lokacin yakan karanta masu ɗan tsawo haka tsakatsakiya wani lokacin kuma ya diba takaitattu kenan shi ma abin da ake so kada a dawoma a sura ɗaya a sallar magarba kamar da a gargajiya in na zalla wuce da da kurfan lahuko su ne ba a karawa idan an zo a saba ita ma walfajar da ce da kawai waruhe a kare a yi alkanutu a karanta walhe ko shi kenan mutum ya san asuba a kai kenan to ana buƙatar canzawa limamai su rika canzawa daga wannan sura zuwa waccan shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokacin yake karanta tsaka tsakiya wani lokacin ya karanta masu tsawo tarata ya karau innal ladina kafaru wasadu an sabilillah wannan aya ta cikin sura mai lamba 47 aya ta 38 wata sura ce wadda muhammad wa tarata bi tur wani lokaci ya karanta sura tur a sallar magariba sura mai lamba 52 aya ta 49 وتارة بالمرسلات واللوكت أما قربا يكرت المرسلات سورة سبعين دا دبقوي من آية حمسون wanda kullum na maimaita wannan saboda balo wani zazzagi limami saboda ya karanta wannan kaga shi ya koyi da manzon Allah amma shi matashin ya fito na fada banda mahaukacin limami yau ana balo finan an zo karshe ka zo ka ja mutane dogo wasu akwai dogo sura shi kuma liman bi ma ya rabata wani abu ne wanda an yi shi ba wani albara ba ne yana gauga ya jin ai wani ma ana balan ai bai ma zuwa gurin sallah shi mai kokarin ne wanda Allah kare shi da shi wallahi wani ko gurin sallah bai je ba so yake ai ta sawa bi yana gani a gaban shi sai ya je wa Allah bayani Allah ya soke an ce sutul musalat ita banza Allah ya karanta a sallar magariba wanda wanda yace akirin salatu salaha sallah karshen sallar da manzo Allah ya ja mutane sanan sallallahu alaihi yayi raunin da ya jama bai iya ta ba da sallah yasa wata rana ana sallar yace a daga shi aka daga shi yazo ya bude rido ya kalla ya ga yanda aka yi sahu irin yanda ake sallah da shi sai burmuci ya ji dadi ya farin ciki yanayi ya san bayan ya tafi ma haka za su ci gaba kafin a fara haka lokacin sallayi bai fito ba ya ce na aisha ki je ki umarni abubakar ya ba su sallah ta ce ai ya sallah kai kasa abubakar ya da rauni idan ya shiga gaban nan ba abinda mutane za su yi illa kuka kawai Allahu akbar Allah ya kara musu aminci da yarda haka annabi sallallahu alaihi wasallam karatun da ya ja sallah na ƙarshe a cikin suratul maghrib ko wata sallah ce abin da ya karanta wa sahabban su shine suratul mursalat wa kana ahyanan ya qara'u bi tulil tulayn yakan karanta surorin nan mafi tsawo a cikin alqur'ani irin sura mai lamba 7 suratul araf mai aya nawa 206 bi raka'atai ne kawai raba ta yake biyu a raka'a farko da ta biyu kayan kowace raka'a sai an yi aya ɗari da nawa kenan akalla da uku wanda masallacin ai zai watsa ya zugo in ga wani haka ba kowa zai bi ka ba da shi mazala yakan yi sallar magariba da waɗannan kenan ita sallar magariba ana iya tsawaitawa ana iya tsakaitawa ana iya kuma takaitawa kowanne kenan idan mutum ya dace da sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa taratu bil anfal wani lokacin kuma yakan yi sallal da suratul anfal ita ba a cikin rakawai biyu raba ta biyu sura mai lamba takwas wanda take da ayoyi guda saba'in da biyar sai ya raba su a biyu sallallahu alaihi wa sallam wa amma sunatul magharib alba'adiyya amma abin da yake karantawa a rakawai guda biyu da ake bayan sallar magariba domin bayan magariba jama'a akwai raka'a biyu mai mahimmanci amma dai kuma manzo Allah ya ce sallar gida ce an fi so mutum ya je gida yi da sallar bayan magariba da sallar bayan isha'i da kuma raka'a biyun nan da kuma sallar bayan juma'a an fi so ka je gida kai amma wani uzu ya kama ka zaka wuce wani guri kuma kana so ka kafa saka ya masallaci ma to annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta kuliya a raka da farko a raka ta biya karanta mi qul huwallahu ahad salatul isha kana sallallahu alaihi wasallam ya karo fi rakatul ulayni min wasatul mufassal fa kana ta'alata ya qara'u bi wa shamsi wa dhahaha wa shibahiha min as-sura haka idan yazo sallar isha'i annabi sallallahu alaihi wasallam yakan dan takaitawa ya karanta sura tsakatsakiya misali irin su washansu wa duhaha da makamantansu وتارة إذا الشمس إذا السماء وانشقت idan ya zo karanta ya zama sakar yana yin sujada sujadar tilawa a cikin sallar isha'i yakan karanta su kuma yayi sujadar tilawa wa qara maratan fi safari bi watir wa zaitun da mamala ya ka a baya a cikin bulaguro an ji shi a sallar isha'i na karanta watir wa zaitun wanda sahabi yake ta ban taba jin zakin muryar karatu irin nan nan da manzo Allah ya rera wannan sura ba suratul tin wa naha an idalatul qira'a fiha kuma wani lokacin manzo Allah yayi hani a rika tsawaita karatu a sallar isha wa zalika wannan abu ya faru ne shine sallah ma'ad bin jabal ya sahabil isha a lokacin da ma'ad dan jabal yake tsaya gurin manzon Allah in an yi isha da shi kuma yazo ba da sallah limanci a ungosu fa tawala alaihi mutsawaita musu ai mun karanta hadisin a ko shi sai ya gurin annabi ayi sallar isha da shi ya jima kuma in yazo in zai ba sallah halau sai ya ja doguwar sura fasarafa rajul min ansari fa salla wani matashi kawai shi sai ya cire sallar ya koma gefe ya tashi yaura kuma shi ya taye shi yadda sai mutane suke cewa wannan munafiki ne ma'azu ga kana ba da sallah wani lega ya kawai koma gefe ya tashi ya taye shi wannan ai munafiki ne lokacin da shi maganganu suka kai a kai karar shi shi ya yi kare kanshi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'aikin Allah yakan zo gurin ka ya zauna ya dade muna jiran shi muka ji da jiran sha unguwa shi ne limamin kuma in ya zo bai sassauta mana kuma a isha'in sai ya ja sosai da haka ni na ga kawai ya kamata in cire in yi sallata in tayyata har shi ma annabi ya tambaye shi wai lokacin da kake sujada nan me kake ta ta da ke kawai Allah ya bada aljanna tsayin da wuta kai da ma'azu ban san me kuke faɗi ba yace mun ba mu wuce nan ba duk kai ka wanda muke mu ma anan ne lokacin da ya kare kanshi mana ya bayyana wannan annabi yake cewa sai yake cewa ma'azu atriduna atakuna fatana ya ma'az kana so ka zamanto fitinan ne kana fitinan mutane yace to idza amamta nas idza amamta nas fa qarabi wa shamsu wa dhaha tun lokacin zaka bai mutane sallah abinda ake so karanta takaitattu irin su wa shamsu wa dhaha irin su sabbi ismi rabbikal ala irin su iqra irin su wallahi idza ga shaka ga anan gudan annabi bai kawo ta doguwa ba dan an fi so a sallar isha idan kana tsawaita فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة dan me yasa a waɗanda suke sallah tare da kai da ya kai liman ka akwai mutane wanda suke masu shekaru akwai masu rauni akwai wanda kuma wata bukata suke cikin da mai tsanani ya zo zai wuce wata bukatar shi sai ga an tare ya kama saboda kudayin lada sai ya shiga kai ka zo kai ta zabga talawa ka ka cutar da shi ka raba mai hankali biyu kai ran da ne gare shi sai ga dan minti biyar ko goma dai saboda sallah dai ba komi ko to kai sai kai minti ashirin ka kasa ya cikin matsala shi yasa manzo Allah ya ce ka sani a bayanka akwai tsofaffi masu shekaru da yawa akwai waɗanda suke masu rauni akwai kuma waɗanda suke masu tsananin bukata da haka kenan sai ka takaita idan ka zo bawa mutane sallah musamman sallar isha'i ina gane ya kamata mu tsaya insha Allah sai mu tashi salatul layl abinda muka yi dai Allah ka ba mu lada kuskura Allah gafarta mana wanda yake da tabbaya sai insha Allah wanda take da alaka da darasin da muka yi kuma mai tambaya